الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة ashirin da hudu ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya muwafaka da ashirin da hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiyya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na aƙida a cikin littafin addurratul mudiyya fi nazmi tauhid rabbil bariya wadda aka fi sani da alfiyyatu tauhid wadda babban malami a shaikhu al'allamatu muhammad ibn ali ibn adam ya rubuta rahimahullahu ta'ala za mu tashi a baiti na hamsin da biyu muka tsaya satin da ya gabata a kansa za mu dan koma baya wannan darasi shine darasi na ashirin da takwas ce ashiratu sa'atin faminha sugura كبعثة النبي نعمة فخرة أو تنسخ ثلاثة نعمة فخرة وفاته كذا انشقاق القمر وغيرها مما أتى في الخبر من تلك ما يقع بالتكرار مثل الدجاجلة والأشرار والخسف والزلزال والتداعي لأمم الشرور والأطماع من تلك ما يكون ذا انتظار كمثل الفرات في انحصار كمثل الفرات في انحسار عن جبل من ذهب وعودتي جزيرة العرب ذات روضتي كذاك فتح الروم مع ظهوري البطل المهدي بالسرور to malam dama yana bayani akan abin da ya shafi alamomin tashin kiyama wanda ya karkasa su kashi biyu akwai ƙanana akwai manya to sai fara da bayanin ƙanana ya ce a sharatu sa'atin alamomin tashin alƙiyama sugura ko famin ha sugura daga cikinsu akwai ƙanana ina misali ya ce ka bi isatin nabi kamar aiku manzon Allah da risala to wannan alama ce ta ƙiyama saboda shi ne ƙarshen annabawa gaba ɗaya daga kansa babu wani annabi kenan ya nuna duniya ƙarshe take sai ce ni'imat ko ni'ima fahara ma dalla da wannan abin alfahari abin takama da aka darajanta manzon Allah da shi na biyu wa fatihi hakanan aiku manzon Allah shi baya daga cikin alamomin tashin kiyama kamar yadda ya zo a hadisi yake cewa an aiko ni ni da kiyama ka hatai wato muna tare tana gabana kaɗan ba da nisa ba kazan shi ƙaƙul kamari hakanan rabuwar wata biyu wanda ya faru a makka shi ma alama ce ta kiyama wa gairuha da wasu alamomin ma mimma a tafil khabari wa'inda labari ko ambatunsu ya zo a cikin nusus da alkur'ani da sunnar manzon Allah alkur'ani ya ambaci wasu daga ciki hakanan sunnar manzon Allah ma ta ambaci wasu daga ciki min tilka daga wa'yancan alamomin ƙanana ma ya ƙa'ubit takarari akwai waɗanda suke aukuwa ta hanyar maimaituwa sun faru kuma su sake faruwa eh ma'ana ba abu ɗaya ba ne sai ya buga maka misali ya ce mithlu da jajilati kawar misali labarin makaryata da manzon Allah ya bada labari za su zo ƙarshen duniya kuma za su yi da'awa annabta kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin as-sahihani ko as-sahihaini sahihul bukhari da muslim daga abu huraira Allah ya ƙara musu yadda manzon Allah ya ce wala taqumu sa'atu hatta yub'asa dajjaluna kazzabuna ƙariban min salasina kulluhum ya zu'umu annahu rasulullah kiyama ba za ta tsayo ba sai an samu maƙaryata wato sun dushi talatin kowanne daga cikinsu zai zo ya da'awa aishi manzan Allah irin su musailimatul kazzab da makamantansu to kaga wannan ba abu guda ba ne ba abu guda ba ne abu ne wanda ya faru kuma irin sai sake faruwa wal asharari kuma inda yake mutanen banza wal khasfi hakanan akwai khasfa da za a yi shine shafe wasu mutane da za a yi a canza musu halitta shi ma wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda shi ma manzon Allah ya ba da labari a cikin hadisin da al'imamul bukhari ya ruwaito daga abu malik ko kuma abu amir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ƙarshen duniya lokacin da barna ta yi yawa fasadi ya yi yawa zalunci ya cika duniya to a wannan lokaci wa yamsahu akharina qiradatan wa khanazira ila yawmil qiyama akwai waɗanda saboda tsananin ta'addancin su Allah zai canza halittar su ya mai da su birai wasu a mai da su aladu to da shi baya daga cikin min alamati sa'a wanda zai faru a lokacin da barna ta yawa a cikin ƙasa fasadi ya yi yawa a cikin ƙasa duk waɗannan abubuwa za su faru to shine wal khasfi saboda haka ga mutum ka san shi ka san gidansu ka san komai nasa amma an waye gari ya koma biri kuma a haka zai rayu har ya mutu eh wani an mayar da shi alade a haka zai rayu kuma ila yawmil qiyamah ba zai taba dawowa ga halittarsa ta dan adam ba wazzalzali kuma ana cewa wazzilzali da wa zayun kasara ko yi mata fasaha da kuma girgizar ƙasa za a dinga samun yawan ji an ce ƙasa gari kaza ta girgiza ta halaka al'umma kaza irin abubuwan da ke yawan faruwa misali a turai to shi ma wannan alama ce ta ta tashi alkiyama sai ce wata da'i hakanan kuma za a samu kiran juna da kiran haɗin kai li'umami shururi ga wasu al'ummomi ƙasƙantattu wal atma'i ma'abuta kwaɗayi wayanda duniya ɗaya sun ka sama gaba su ne kafirai da munafukan Allah da mushrikai za su kira junansu su haɗa kai su yi mitin don su ga cewa sun ruguza musulunci to shi ma wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud hadisin sauban Allah ya ƙara masa yadda manzo Allah ya ce yushiku al'umamu an ta da'a alaikum kama ta da'a al'akalatu ila ƙasatiha annabi ya ce ya yi kusa gare ku wato al'ummomi su dinga kiran junansu don su yi ƙawance su haɗa kai su ga cewa sun muku bugu guda su zagaye ku su halaka ku ra abin da ke faruwa ga arna na duniya a yanzu to wannan alama ce ta tashin duniya za ka ga duk wani maƙiyi Allah damuwarsa shine musulunci don mi da za a ce musulunci yana yaduwa me yasa ana samun masu musulunta to wannan alama ce ta ainihin wato tashin alkiyama da za ta faru a ƙarshen duniya lokacin da barna ta yi yawa a doron ƙasa to kuma su za a ga masu yin wannan duniya ce kawai a gabansu a tara abin duniya da mulki da sauransu shi kuma addinin musulunci koyaushe yana kiran ka ne zuwa ga abin da za ka gyara lahira ka gare shi ba duniya ba sai ce wa min tilka daga cikin waɗannan alamomin ma ya kunu zan tezori akwai alamar da za ta kasance wato jiranta za a yi ba ta riga ta zo ba tana nan tafi a saboda ita ba ta da nisa da gushewar duniya sai ce ka matsalil furati kamar misalin tekun furatu fin hisari a lokacin da ruwansa zai kafe an jabalin min zahabin daga dutse na zinari wato ruwan teku shi an ce wannan korama wasu sun ce a rum take yadda wasu suka faɗa to ruwan nata zai haƙe idan ya haƙe har lu'ulu'u da zinari da a ƙarƙashin shi ya fito ga fili mutane na kwasa babu talauci a wannan lokaci dukiya ta zaga ba ta inda zinari ya zanga ga ƙasa ya kaga shi ke sai ina magana talauci to shi ma wannan annabi sallallahu alaihi wasallama duka hadisai ne malaye waƙi ya zo a cikin sahihaini hadisin abu huraira annabi ya ce yushikul furatu an yi husara an kan min zahabin faman hadarahu fala ya khuz min hushaya manzo Allah ya ce lokaci ya yi kusa tekun furatu babban teku ne eh wanda bai taba haƙewa ba tun kahuwar duniya har yanzu to amma lokaci zai zo ruwan nasa zai shanye ya kafe to kuma akwai gwalagwalai kasansa manzo Allah ya ce har zinarin zaka ga ya bayyana zinarin yana na amma saboda hadarin ruwan yanzu ba a iya shiga ruwan a ɗebu zinarin so idan ya haƙe zinarin ya fito a fili to kaga kuɗi ne dukiya ce mafi tsada a rayuwar ɗan adam sai manzon Allah ya ce ko da kun ga wannan zinarin kar wanda ya rike shi don bala'i wuta ce wanda ya rike shi to jahannama za su tare aka yi tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kuma lokacin ana cikin tsananin talauci da yunwa komai akwai na wahala amma kuma manzo Allah ya ce kara dauka eh kara dauka to shine to kaga wannan ana jiran sa bai riga ya zo ba ga kamar yadda shi malai yake faɗa muntazar ne hmm? ka masalil farati fin hisari an jabalin min zahabin sannan alama ta gaba wa audati jaziratul arab za ta rauda hakanan shi ma wanda ana jira ne bai zo ba shine a samu jaziratul arab shine yankin tihama yankin makka da madina ta'if yaman da sauransu wasu dai yankuna ne ƙayyadaddu da malamai suka ambata a cikin littattafansu to wurare ne shi zaziratul arab tsibiri na larabawa duwatsu sun yi yawa sannan ƙasa ce mai ƙarfi ba kasafai ma kake samun 'ya'yan itace ba sai can ba a rasa ba shi yasa ko noma ba a yi waɗannan wannan wurin to amma kuma ƙarshen duniya Allah zai canza wannan jazira ɗin sai ta koma da kassan fadama ana ta noma a yi noma ga rani a yi ga damana eh shi ma wannan abu ne wanda ba a taɓa ganinsa ba ko yanzu ka je saudiya ba noma suke yi ba ‘ya'yan itatuwan su haka kawai Allah ke fitar da su suna cin albarkacinsu saboda ba ma yawan ruwa ake musu irin namu ko ba su da ruwan ƙasa sannan ga duwatsu ko ina dutse ne to al'adar fadama ita kuma fadama ba ta yi sai wurin da adda itace wuri rafi mai taushi kuma akwai ruwa ko da yaushe to irin haka Allah zai mayar da wannan jaziratul arab wannan ita ma babbar alaba ce za ta firgita larabawa ko yanzu wanda ke rayuwa wannan wurin in kana tattaunawa da shi zai baka labari shi yasa ko zafi sun fi mu daga shekara a saudiya ba a wuce a yi ruwa biyu ko uku shikenan ba a yawan ruwa can to me za su yi da ruwa tun da ba sa noma idan ka ji an ce ma an fara noma saudiya to harka ta lalace duniya ta abin nan duniya ta yi kusan karewa Allah ya sawaga ta alamomi ne ga sunan kala-kala to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin sahihu muslim hadisi daga sahabi abu huraira Allah ya ƙara masa yadda ya ce a ƙarshen duniya la ta sa'atu hatta ya kasural madu kiyama ba za ta tashi ba sai dukiya ta yawaita ƙarshen duniya ba a talauci duk wannan hayaniyar da ka gana na neman kuɗi bari za a yi kana wahala kanka gaban za suna nan tafi ko ka nema ko baka nema ba inda ka kai wannan lokaci sai ka yi kuɗi haka manzon Allah ya faɗa la taqumu sa'atu hatta yaksurul malu sai dukiya ya yawaita kowa wa yafida kuma ya dinga kwarara ya da kasar ruwa na kwarara sai ya shiga hannun kowa duk abin da kake so sai ka yi ko gida ɗari kake son ka gina sai ka gina ya ce kai hatta ya kharujar rajul bi zakati malihi har mai wadata zai fidda zakar dukiyarsa idan shekara ta ƙare amma fala ya jido ahadan ya ƙabalu haminu shina neman miskinin da zai ba ba zai samu saboda kowa mawadaci ne ka kusan arziki ya kai arziki wa hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anhara to shine mahallin shahid har sai ƙasar larabawa ta koma lambuna fadama dausayi ta koma gadina ana noman rani kowane lokaci noma ake to wannan alama ce ta tsayuwa alkiyama Allah ta'ala ya kare mu to duk abin da zaka nema yanzu zaka nema saboda yanzu ana cikin halin talauci mm. amma duniya in ta doshi karewa to komai zai wuce sai ce ka za ka fatahun rumi hakanan za a buɗe farisa ƙasar farisa gaba ɗaya za a ci ta za a ci ta da yaƙi musulunci ya rinjaya a can ma a zuhuri ko musulunci ya zan shi ke ɗaukaka a can wanda wuri ne wanda a musulunci ba ya da ƙarfi ko yanzu farisa musulunci ba ƙarfi gare shi ba to shi za ga sun fi kowa tsangaman musulmai da takarar musulunci ko taɓin janibin manzo Allah za ka ga su ne suka fi yawan yi da waya a shekara ɗaya biyu uku baka ji an ce wani ya yi ɓatanci ga manzon Allah to shine kaza fathur rumi hakanan fathur rum ma'a zuhuril batalil mahadi tare da bayyanar albatsali wanda yake mai jarunta sadauki shine batal almahadiyu ko almahadi wanda ake kira mahadi muhammad dan abdullahi sunansa ɗaya da manzon allah sunan mahaifinsu ɗaya tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama bis sururi zai bayyana tare da farin ciki ga masu imani duk wanda amna imani to zai farin ciki da bayyanarsa mahadi kenan to zai zo ƙarshen duniya abinda ya sa mala yake kawo maka wannan duka irin su mu'tazila su sun karyata su saboda wasu abubuwa sun ce ya saba ma hankali to su kuma dama yuqaddimuna al-aqala ala an-naqal suna gabatar da hankali sannan nas nassi ke biyar hankali ba hankali zai bi nassi ba su a tasu ba ba amma su ahlus sunna wal jama'a nassi shine jagora shi hankali kawai wasila ce wadda za ta taimake ka ka fahimci nas a ba wai shi ake dogara gare shi kadai ba to su ko al-masdarul awwal littashiri indahu shine al'aqal tushe na farko a wurinsu wajen shari'a hankali duk abin da aka faɗa ko da Allah ne ya faɗa to sai sun gwara shi da hankalinsu in ya dace da hankali su ɗauka su yi aiki in bai dace da hankali ba sai su ƙaryata saboda sun ce ba zai yi Allah ya kawo abin da ya saba ma hankali ba to ba haka ba ne ba haka ba ne a wurinsu abinda malamai ke cewa in dai hankali lafiyayye ne alaikum salam nassi ya tabbata to ba sa cin karo la ta'aruda bainan naqalis sahih wal aqalis salim ba a cin karo lokacin da aka samu nassi ya inganta kuma hankali na lafiya lau in kaga an faɗa abu addini ya saba ma hankalinka to in dai nassi ne ya tabbata to hankalinka adda matsala kai ne baka da lafiya amma shi nassi lafiya lau yake ce wasu shari'a ba ta saba ma hankali eh haka ne amma malamai sun sa kaidi eh wayannan kaidodin da suka ambata in nasin ya tabbata in kuma hankalin lafiyayye ne to wannan ba a cin karo eh abinda bahaushe ke cewa shari'a sabanin hankali to wannan hankali mara lafiya ne shi shari'a ke sabawa tunda ba daidai yake tafiya ba to sai ce min tilka kubura wahiya ma sayazharu to mun gama da bayanin ƙanana yau za a shiga bayani akan manya manyan alamomi abin da yasa aka kira su manya saboda su galibi ƙarshen duniya suke kuma sun fi firgitarwa sama ga waɗancan sai ce daga cikinsu man sayazharur rajulu dajjalu akwai wani mutum da ake kira dajjal zai bayyana a ƙarshen duniya sunansa dajjal ko kuma lakabinsa ad-dajjal eh ad-dajjalu a larabci shine at-tamwi shine a dan rufe abu haka a kasa gane ma haƙiƙarsa to shi zai bayyana da riga kamar ta gaskiya amma kuma ba mai gaskiya ba ne ba mai gaskiya ba ne mayaudari ne ɗan ta'adda ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisai da dama dangane da labarinsa zai bayyana wanda in ya bayyana akwai abubuwa na ban al'ajabi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari irin halin wannan lokaci idan ya bayyana za ka ga har raya matattu yake yi kuma yakan ba sama umarni ta yi ruwa ta yi ruwa to a zamaninsa har manzon Allah ya ce arba'una yauman wato cikin kwana arba'in shi ba daɗewa zai yi ba amma ɓarnar da zai yi kuma ita adda yawa zai za ta ba zai wuce kwana arba'in ba duk ta'addancin da zai yi zai yi ɓarna ya gama ya wuce to amma kwanakin nasa yawon haka sanatin yini ɗaya na shi kamar matsayin shekara yake eh dajjal ba wani yinin haka nashi yake wani yinin kuma ka shaharin wani yinin kuma ka basati daya to haka al'abarinsu yake to shi yasa ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana addu'a yana neman tsari daga gare shi saboda ba mutumin kirki ba ne to shine ya ce bi isal mazharu tir da wannan bayyana ta wannan mutum saboda zai bayyana da mugun abu haka nuzulu isa akwai saukowar annabi isa daga sama zuwa duniya shi ma daga cikin alamomi tashi alkiyama wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar a hadisai sahihai waɗanda bai ba a ƙaryata su akwai wasu a muslim akwai wasu a cikin sahihul bukhari manzo Allah ya tabbatar da cewa annabi isa zai dawo duniya don ba mutuwa ya ba ɗauke shi Allah ya summa ya ajuju kaza ma ajuju haka na akwai ya ajuju da ma'ajuju an ce wasu malamai sun ce banu adam ne mutane ne amma suna da wani tsari na daban wanda suna da wasu sibobi da suka saba wa mutane to su ma za su bayyana a ƙarshen duniya kamar yadda Allah ya ba da labari a ƙur'ani hatta iza futihat ya ajuju wa ma'ajuju wahum min kulli hadabin yasilu an ce kuma kabila ce shi ya ajuju wata kabila ce ma'ajuju ma wata kabila ce wasu dai al'ummomi ne na daban wasu malamai sun ce a wannan rufin da zulkarnaini ya yi to lokacin da ya bude za su fito an ce kullum suna jiran hudewar wannan ginin su fito babban abincinsu kuma mutane da shi suke karin safe da shi suke suke ci abinci da daddare za su azabtar da sauran banu adam wayanda allah ya sa suna raya a wannan lokaci shi ya sama yana daga cikin alamar allah na son mutum shine ya karbi rayuwa ce kamin duniya ta zo karshe kamin duniya ta gama lalacewa wadda hannu hakanan cikin alamomin tashin kiyama akwai dukhan dukhan shine hayaki duk da malamai su yi saɓani a kan shi wasu ce a ranar tashin kiyama zai bayyana wani hayaki ne da zai zo wasu ce a yama faru akwai sadda ƙwarai shawa manzon Allah ya musu mummunar addu'a sai Allah ya jarabe su da yunwa komi nasu ya ƙari ba ruwan sama sai da in mutum ya tada kai ne sama sai ya dinga ganin kamar hayaƙi na
eh
eh kasan ko yanzu in yunwa ta kai yunwa sai ka dinga ka dinga gani garaye garaye
eh
yawwa in mutum ya tsaya gaban ka sai ka ga ya rabu biyu ko uku to su ba ma irin wannan sun ha gani ba hayaki dai sun ka gani na hakika to wasu malamai sun ce ya faru kamar yadda Allah ya faɗa fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaga shannasa hadha azabun alim da wasu kuma sun ce a bai riga ya faru ba zai dai faru nan gaba to Allah ya kare mu to shine ya ce ba'adu shi dukkan din zai bayyana ne bayan ya juju da majuju sun bayyana sai ce fahuza ka karbi wannan bayani da na zo maka da shi sun sannan tulu'u shamsi min magribiha sai fitowar rana daga maɓuyarta a khilaful ada rana tana fitowa ne a gabas to ƙarshen duniya za ta fito yamma eh wannan babba alama ce ita ma za ta fito yamma ta nufaci gabas kowa ya tashi da safe abin da zai gani kenan to a wannan lokaci in rana ta fito yamma sai ya ce ɗau'u rabbiha biyayya ga mahaliccinta layan fa'un nufusa baya amfanin rayuka duk abin da za ka yi na addini wannan lokaci ba a su bai da amfani an rufe rijista inda rana ta fito yamma shi kenan in ka tuba ka tuba in ka musulunta ka musulunta in baka yi ba kuma shikenan lokaci ya riga ya kure maka wa takhruju dabbatu sannan akwai dabba kuma ita ma da za ta fito ita ma alama ce wasu sun ce za ta fito a makka a cikin makka za ta fito wasu kuma suka ce a'a Allahu a'alam Allah shi ya san ina ne za ta fito kamar yadda Allah ya tabbatar wa iza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu cikin alamominta tana magana da mutane an ce tana wa'azi za ta zo ta same ku a zazzaune ta yi muku wa'azi ta yi muku gargadi ta ƙara ba gaba kuma dabba ce in ta gama na ta aiki ta koma turo ta an kai turo ta an kai to shine Allah ya ce za mu fitan musu da wata dabba daga cikin ƙasa cikin ƙasa ƙasa za ta tsage ta fito tukallimuhum tana zance da mutane shine tana mutane nasiha haka wasu suka faɗa ta zo ta ce kai wani abin da kake yi ba daidai ba ne ka ji tsoron Allah ka gyara ta juya kuma ta tafiyarta sun mannaru sannan wuta akwai wuta ita ma da za ta fito ita ma alama ce ta alamomin tashin kiyama balma manzo Allah ya ce ita ce alama ta ƙarshe wasu ce za ta fito daga sham wasu ce za ta fito daga ina wallahu alam dai da ina za ta fito almuhimmu dai tun da nassi ya tabbata daga manzon Allah shikenan za mu yi imani sai ce kar hakika ita wannan wuta ta hashurun nasa ita gargada mutane za ta yi eh za ta gargada su zuwa filin kiyama ita ita ce alama ta karshe ta fi kowace bala'i don wuta ce in ka tsaya ta canye ka to ya za ka yi dole ka sheka da gudu kuma ta biyo bayan ka in ka tsaya ta halaka ka ba za ta kyale ka ba sai ka kai inda za a yi hisabi to shine mala ya ce wannan wuta ta laha'in zaru akwai gargadi tare da ita ita karankanta akwai wa'azi akwai wa'azi tare da ita wahiya malam ya ce ita wutan nan akhirul alamatil kubar ita ce ƙarshen alamomi manya daga ita ba wata alama sannan awwalu mu'zinil qiyama ita ce farkon wadda za ta baka sanarwar kiyama ta tsayi in ya zan duk wayance alamomi wai ka kasa gadewa to da kaga wannan wutar zaka tabbatar da lalle kiyama ta zo hmm? ya ce istaƙar wanda yake ya riga ya tabbata ai awwalu mu'zinil qiyama istaƙar farkon abin da zai bada sanarwar kiyama wanda yake tabbatacce to na ita wannan wuta ɗin na ita wannan wutat da aka baka labari to akwai wasu abubuwa bayanta sai dai su suna da bambanci da sauran wasu abubuwa ne Allah zai ɗauke wa ba'daha bayan gabatuwar wa'yancan al'islamu musulunci kada haƙiƙa yanda risu zai goge da kasan kana goge takalmi haka musulunci zai goge ba har a waye gari ko alama ta ba gani wayar fa'ul ƙur'an kuma za a ɗauke ƙur'ani da wanda a cikin zukatan mahardata da wanda a cikin takardu duk ɗauke shi za a yi ka waye gari ko alif ba ka iya faɗi babu shi duk ƙur'anin nan naka kwashe shi za a yi ni'imal mu'unisu madalla da mai ɗebe kewa shine ƙur'ani dan ba tashin hankali a ce alaran ya waye gari bai da ko alif ya zauna zama guda ya karanta hizo goma amma an waye gari ko alif baya iya fada ya ka tashi hankali kenan da shi yasa ka bauta ma Allah da Qur'ani kamin Allah ya dauki abinsa ko baka yi ba dai lokaci to Allah zai dauki abinsa Hmm? Allah ba zai bar shi ba to sai ce wayar ju'un nasu ilal ausani sai mutane su koma zuwa gabautar gumaka wa hadmu baitillahi zil arkani kuma za a rusa ɗakin Allah ma'abuci turaku shine ka'aba rusa shi za a yi sai ce wata ƙabidun rihu liruhil mu'mini rihu iska wata ƙabidu za ta karɓe liruhil mu'mini rayuwa wanda an mumin wannan wadda ba a busa ƙaho ba ta wannan lokaci duk wanda an mai imani sai allah ya turo iska sai ta cire ransa sai ce attaharuju fitintinu kamar kashe-kashe da yawan zinace-zinace da liwaɗi da sauransu ya buƙa shi zai wanzuwa ya yi saura li'alil fitani ga ma'abuta fitina su ɗaya za a bari su yi tashar holiya amma da wani mumini allah ya ɗauki abi to suna cikin sharholiya na za a busa ƙaho don ba a busa kiyama la ta sa'atu illa ala ashirarin nas ba a busa ƙaho sai ya zan ba mumini nagari na kwarai a duniya Allah ya ɗauki abinsa duk wanda an ka busa ƙaho yana raye to shi kan tashi da ƙari eh to kan ma ka roƙi Allah waya gara ma busa ƙaho ta Allah ya sauwaka a cikin sunan ibn maja hadisin huzaifa Allah ya kara masa yadda ya ce manzon Allah ya ce al'islamu musulunci ya durus musulunci zai goge ya keke a waye gari babu shi kama ya durusu wa shiyu saubi kamar yadda saƙa ko fenti ko zane na sutura zai goge in ka sai riga mai zane sai ka ga yau da gobe zane yana yi yana kekewa yana gogewa yana gogewa har a waye gari babu shi to shi ma musulunci haka zai a so an ɗauke ƙur'ani ina maganar musulunci an ɗauke malamai to kaga ai jahilci ne zai yawa sai ce hatta layu dora ma siyamun sai an kai lokacin da ma mutanen da ke rayuwa wannan lokaci ba su san ma miya azumi ba ammanci azumin ramadan ba a sani ba wala salatun sallah ma ba wanda ya iya sallah ba a santa ba ba wanda ya santa kuma babu mai yi don sai ka san abu haka yi wala nusukun ko ayyukan haji duk ba a sani ba wala sadakatun ka hadda sadaka lokacin an manta da ita babu wanda ka sadaka dan ba a santa ba sai ya ce wal yusra ala kitabillahi fi lailati kuma haka abin zai yana so cikin dare guda da daddare sai Allah ya ɗauki ƙur'ani ko da za ka waye gari ka lalaba fatiha babu ce a to kila dai haddace ta kubci ka ɗauko musu hafi kuma sai takardu takarda ce kawai ba ba baƙaƙe abinda a cikin zuciya babu abinda a cikin takardu shi ma babu sai ce fala ya baƙa fil ardi minhu ayatun ko aya kwaya ɗaya Allah ba zai bari ba komi wata buƙa tsawa'ifu minan nasu a wannan lokaci wani yanki daga cikin mutane su ne za su yi saura ba su da yawa ana iya samun a shekul kabiru mai yawan shekaru namiji wal ajuzu da tsohuwa ya na suna cewa adarakana aba'ana ala hazihil kalima mu dai mun riski iyayenmu suna baɗin la ilaha illallah kuma fa na hannu na ƙulo hamu ma muna faɗanta haka za su dinga faɗa to amma faɗansa baya da wani amfani to wannan shi ne to sai su waye gari suna son su faɗi la'ilaha illallah ɗin amma ba za su iya ba sun san canda suna faɗanta kuma suna yawan karanta ta amma yanzu babu to haka ya zo a hadisin shi annawas a wurin al'imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari ya ce idan barna ta yi yawa allah zai turo wani iska ƙarshen duniya mai daɗi da ya bugi mumini shikenan sai ya mutu haka za a yi a yi ta ɗauke su a je gari ka za a ɗauke mumini ne mumini ne mumini ne mumini ne kai duk wani musulmi waya buƙa shirarun nas sai maɓarnata mutanen maza su za a bari su yi ta zina su yi ta liwaɗi su yi ta shangiya su yi ta duk wata ɓarna ya tahara juna fiha taharujal humuri za su dinga neman junansu da kasan dabba na neman uwarta a bainar jama'a a saman godabi sai a gabe su titi ana zina bakin godabi ana liwadi ba ruwa sai da kasan da irin jakuna dabbobi na yi to waɗanga mutanen manzon Allah ya ce fa'alaihim ta ƙumu sa'atu gare su ne kiyama za ta tsaya a kansu ne za a ce a busa ƙaho sai a busa ƙaho shi da an busa ƙaho sai su mutu in suka mutu aka yi busa na biyu sai kowa ya tashi Allah ya sawaka. to daga nan nada sai kiyama to sai mu bar shi har zuwa wani sati yawmal qiyamati tudakkul arduma sai mu shiga kiyama mu ga mi zai faruwa amma dai nan kam malam ya nuna mana duniya ta ƙari yanzu lahira za ana wanda bai shirya bai shirya Allah ya zabu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shikenan an da da tambaya na'am na'am wanda adda tambaya su yi alaikum salam na'am yula eh na'am mm. sosai
bayan bayan an yi kusa na mm.
tun kafin a yi a a yan an yi busa ga ai shi kenan kun mutuwa za a yi wannan ana magana ana rai za ta dai kokarin ta tara mutane zuwa inda Allah ya bata umarni a gani wasu sun ce za ta kai su sham wasu sun ce za ta kai su ina akwai a kawal na malamai Allah kawai dai Allah ya bayyana abubuwan ne domin a nuna maka kiyama za ta tsaya ba raga an busa kaho ba tukuna kawai fitintinu ne Allah ya yi amma da ita ce alama babba wadda za ta faru waɗanga abubuwa da za su biyo baya su ba irin wa'yancan ba ne Mm? abubuwa ne waɗanda za a ɗauke kamar zare ran mumini eh, zare alƙur'ani da makamantansu kaga ba irin turo dabba ba ne aiko wuta aiko hayaki turo dajjal kaga wannan abu ne babu da sai aka kawo shi ko kuma abu ne wanda akwai shi sai aka ɗauke shi a gani to za ta dai gargaɗa su ta tara su inda allah ya nufi ta tara su ko a sham ko a ina ko a eh, wasu dai malamai na ce a filin hisabi za ta tara su wuri ɗaya sai su jira lokaci sosai ne wa alaikum salam
malam dabban nan da muka ce za ta yi na'am
wadda gaskiya na yanke fito za ta rubuce ta nan da mutane na wadda ta tana nan.
za a yi mi
lokacin da ta fito Mm, sai zo ta samu mutane mm.
za ta nuna cewa wannan na aljanna na mutane to hadisi bai faɗi haka ba an dai ce dai za ta fito ƙur'ani ya ce kuma za ta wa mutane magana yana cikin abin da za ta gaya wa mutane bai ciki manzo Allah bai faɗa ba ƙur'ani bai faɗa ba amma dai tabbas za ta yi magana da mutane za ta dinga wa mutane wa'azi amma ta ba da labarin wani dan wuta wani na aljanna to wannan babu shi rubuce ba mu gan shi ba na'am za ta kama yawo ko ina ce ai siyaha za ta dinga yi za ta zagaye wurare daban-daban sai ta gama abin da take yi sai kuma allah ya dauke a bisa to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh